من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 25 ga watan jumadar ula hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin al-khattab a darasin littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih littafin da babban malami al-imam az-zabidi ya rubuta ɗaya daga cikin malaman da suka rayu a ƙarni na tara an aine shi hijira tana da shekara 813 ya rasu hijira tana da shekara 893 ya kwashe rayuwa kusan shekara 80 cikin yaɗa alkhairi allah ya sanya mana albarka cikin alkhairin da suka shimfiɗa ubangiji subhanahu wata'ala ya sa duk abin da za mu je zama to abin da zai amfane mu ne har yanzu muna ƙarshe-ƙarshen kitabu na tara a cikin tarajin wanda imam al-bukhari yake asal littafi kin za mu tashi hadithi na 465 shine babulin babulin fitali walin siraf an ilamin wa shimali baban da zai nuna mana halaccin juyawan mai sallah ko ta dama ko ta hagu a lokacin sallama kana iya juyawa bangaren dama kana iya juya bangaren hagu sannan kuma za ka juyo ka kalli mamu ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala la ja'al ahadukum lish-shaytani shay'an min salati yara anna haqqan alayhi an la yansarifa illa an yaminihi laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kathiran yansarifu an yasarihi daga Abdullahi ibn Mas'ud Allah karin ra gare shi ce la ja'al ahadukum lish-shaytani shay'an min salati kar ɗayan ku ya sanya ma iblis wani kaso daga sallar shi ruwaya ta muslim la aj'al ahadukum lish-shaytani juz'an min salati kar ya sama iblis wani yanki a cikin sallar shi ta yadda zai zamanto ya kudurta ko kuma ya zaci cewa yara ma'ana ya dinga zato ko kuma ya kudurta an na haƙƙan alaihi tilasu ne a gare shi haƙƙan alaihi tilasu ne a gare shi allah ya tarifa illa an yamini ba zai juya ba daga sallah sai dai ɓangaren dama ko kuma an ya sari ko ta ɓangaren kenan illa an yamini sai ta dama shi kawai wani ƙadar ayatun nabi sallallahu alaihi wasallam kathiran ma yansarifu an ya sari na ga manzala sassan so da dama yakan juyawa ta bangaren hagun shi a lokacin da mai sallah ya sallama zai juyawa fuskanci mamu kaga mafi a galabiya ta ina muke juyawa ta dama to ya halitta ka juyo ta hagu ma kenan ka yi itikadin cewa kawai ta dama ce za a iya juyawa banda ta hagu kenan wannan kuskure ne saboda kowanne manzala sallallahu alaihi yana aikatawa ta dama yana aikatawa ta hagu kudurta wannan sai zamanto kenan a babe na mutum ya kudurta wani abin da addini bai tilasta mai ba ruwaya ta muslim hadita anas bin malik yace aktaru ma ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam so da yawa ina ga annabi sallallahu alaihi wasallam sarif an yamini yana juya ta hanyar dama a wani guri yace wa kana anasan yanfatiru an yaminihi anas yakan juyawa ta dama wa an yasari wani lokacin ya juyo daga hagu ko juyo ta dama ko juyo ta hagu wa yaqibu ala man yatawassa yana aibanta wanda yake kirdado aw man ya'tamidu ko kuma wanda yake dogaro akan alin fital an yamini juyawa ta hanyar dama kawai kenan anas sai juyo ta hagu kuma waɗanda su kawai suna ga sai ta dama za a iya juyawa sai dinga aibanta su kamar sun kallafa ma kansu ko kuma sun ɗauki wani abu guda ɗaya suna gan matsar ba shi bane ba kenan ba daidai bane ya haibu sharaf annabi ya ce za a iya haɗa tsakankaninsu cewa yana aikata wani wani lokaci ta dama wani lokaci kuma ta hagun duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yin wannan badaruddin ibn al-munayyir yace lalle yana daga al-mandubat abubuwan da suke mandubi wani lokaci yace abubuwan da suke mandubat mustahabbi ma amara bihi shari'u la ala wajhi al-hatimi wal ilzam yace to wani lokacin mustahabbi yakan juyawa ya koma makaruhi inda aka daga shi daga martabar shi abu mustahabbi ne amma sai ka ƙara mushi lamba sai ka kai shi wajibi to ga yanzu zai zama makaruhi sau da ƙa'ida umarni aka yi ba umarnin tilas ba kai kuma kake matsa ma abin kamar da shi ma kamar wajibi to yanzu kenan a wannan lokacin sai zama yin shi makaruhi ne sau da kaga juyawa ɓangaren dama wannan mustahabbi ne saboda kana rasulullahi yujibu tayammun fi tanaqqulihi wa tarjulihi wa tuhurihi wa fi sha'anihi kulli sai dai jin tsoron kan mutun ya mai da dole dole sai tsana kaga sai zaman to kuma yin haka nan laifi Abu Ubaid ne na faɗi ga wanda yake juya a hagum yace ga wanda zai juyo bangare hagum sai ce haza asaba sunna eh ga mutun ya juya ta hagum sai ce wannan ya dace ma sunna kaga wannan yana nuna duk abin da ya zama kake ga mutane suna itikadin sai shi kuma ba a takaita ba aka ce kawai sai shi to muhimmin abu ne a tsaya a dinga kawo wancan din wanda wasu kuma suna ga kamar ya za a saba ko ya za a kama mutane sabana abin da suka sani kaga wannan shi yasa aka manta da sunnoni da yawa kenan duk abin da kake ga sunna ce an mance shi ko kuma a'a wani abu wanda haddin shi fashe da karhin da ya kai geji na wajibi sai kuma wasu suke wajabta abu to kaga dole ya zamanto an yi saɓanin wannan so da dama za ka ga magabata wani abin da umarni aka yi umarnin ba na wajibi ba sai mutane suke nema su mai da shi wajibi sai su ƙin abu kamar yadda wani sahabi ya ce ra'aitu ababakar umar umar ya zahiya ne na ga bakar da umar ba su layya alhali kuma ba hali bane ba su da sau da wasu na mai da dole dole ko bashi ne sai ka nema ka layya kama imam malik allah cikin shaidar rahama da ya karanta yin azumin sittu shawwal ga wanda suke shahilai masu kokarin su maida kama ɗaya ne da ramadan ka ɗauki misali akwai yadda za ka samu cewa macen da shekara 20 ana bin bashin azumi amma kuma ya ta yi sittu shawwal ita wai a shekara 20 bakwai ɗinta zuwa ɗan shiddanta na al'ada da take shanyewa ba wata rama shi ba shi ne ka isa ce to ya malam ana bin bashin azumi kuma zan iya yin wannan kuma da za ka ce azumin da ake bin wanne ne na shekaru za ta lissafa ma saboda ba in ba masu tsoron Allah ba ba kowace mace bace wannan yan barorin da ta sha sake iya rama wata shekara ashirin ba ta rama amma kuma ta wannan kuma da matar kwace dan ne ga wani abin da yake farilla sai san kokar gashi ga gani manzala sa sai ce Allah yana cewa ma taqarraba ilai abdi bi shay'in abba ilai mai maftaratu alai babu abinda na yi kaunar bawa na kusance ni kamar abinda na farlanta mushi saboda haka kenan duk abubuwan da a sunna ya zo wannan wannan ya zo to a dinga tanawu'i shine abin da yake kuma wanda zai tanawu'i ya yi wanda zai lazumci guda daya bal shekul islam bin taymiya yana cewa dukkanin abin da sunna ta zo da shi a mabambanta kai kuma ya ka ɗauki ƙwaya ɗaya tare da kuma ka iya tsoron to wannan bida ne kamar misali takabiri na idi kamar misali nau'ikan tahiya kamar misali salati duk kamar tasbihi na ruku da wannan kawai ka ɗauki guda ɗaya kuma alhali duk ka iya tsoron to yanzu ka aikata bida saboda ka'ida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nau'antawa ne kenan sunna shine kai ɗayan wannan ka nau'anta amma wanda shi kuma wannan kadai ya iya to kuma shi ya yi wannan ɗin bai laifi ba shi kuma ya lazumci wannan guda ɗaya kafin ya iya tsoron amma ga wanda yake ɗalibin ilimi kawai ka lazumci abu guda ɗaya to kenan waɗancan tsoron sai a fitar da su daga cikin littattafan sunna in har ba za a aikata su ba Allah ta kama malamai da alkhairi shi yasa suke kokarin rubuta arsala akan sunan lumansiya irin sunnonin da aka manta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sanna fil islam sunnatun hasana duk wanda zai hanyanta wata kyakkyawar sunna wadda aka manta to yana da ladan da ladan wanda ya aiki bayan wannan alhamdulillah kuma kaga wannan yana daga abin da yake nuna rigaye na wanda suke mabiya sunna da masu da'awa kan sunna abubuwa da yawa tun ana rigima kansu yanzu suka zama daidai kuma haka ɗabi'a da adam take sako ne wa ake yi a kyale ana yi a kyale kawai sai koma kama abu mai kyau munkari ne aka kyale shi yau da gobe yau da gobe yau da gobe ka gama zama abu mai kyau in ka ma in kare shi kai sai ka zo da babba kai ma haba za a yi kace na abu kuma wannan zaka ce ba kyau ka gani yanzu abubuwa nawa ne zaka ga na saban da ake yi in mutum ya aure mace ya ce ba a mai kaza ba a mai kaza ba sai ma an zage shi sai kai akan ka aka fara armi wannan abin zaka ce ba a yi shi ba gidan malam wani wato ana yi ka gani saboda mi kamar rashin inkarin ya sa abubuwa har sun zama ma'aru to mi kake tunanin sunna ka yi ɗaya ka yi bi a yi inkari a da in ka cire takalminka za ka fito daga makwantai ko ka shiga kan ka shiga ka fito sai wani ya gaya ma magana kan ka shiga ka fito sai wani ya gaya ma magana amma yanzu ba a da in kana tsaya na addu'a sai ka ji a tsogunna amma na salati a tsogunna ai kaza yanzu kana jin wannan to kaga to yanzu wanda suka yi hakuri suka tabbatar da wannan suna an mutane suka dinga bi sai ka kalli makwantai kaga yan tsesin yan tsugunna yawa inda ce aka yi a bari ka a zo ma mutane da bakon abu to wai za a yi ma mutane su sani alkawari ne fa wai za a kazan lahu mai zaƙan lazina utul kitaba la tubayyunin da hulin nasu wala taktumuna wannan alkawari ne Allah subhanahu wa ta'ala riga dole a yi bayani baro baro kuma ita sunna da ahlu sunna dama ba da baski la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqi zahirina mansubina kaga ya kace zahirina zahirina suna maranja zahirina a bayyana faru-faru sau da abin da aka ce ma zahir babu wani kwalo-kwalo to ita a babe na sunna babu zance a ce a lallaba mutane ko kuma a yi wane ne ka san da kwai da ya ce ai kun karantar da mutane kun karantar da su yin wa ce maka he an karantar za a ɗabbaka a'a ta ɗabiki ake yanzu aka ɗabbaka kuma mutum sai gani sai tambaya yaya kaza sau da haka kace sai ka zo ka karanta su waye ma zai saurare ka sauraren na kama ba a yi ba amma kawai ai kaza zai ce ma me hujja ko tambayi malamin shi sai malamin ya ce e kware ku akwai wannan ka san su ahlus sunna ne e malaman hadisi mazhaba ce ta malaman hadisi wannan wannan kuma mu mazhabin mu ta sadatul malikiyya to mu ga wanda muka dauka to kaga shi dalibin yana da hankali shikenan mu ma duk tsare ne muka huce idu wannan ce ya ce mana to wannan hadisi ne kasan su ahlus sunna ne ce to kenan su ahlus sunna ne mu kuma ahlul mine ne shikenan ya ka zo aka tafi eh ka gani eh ka gani kace mazhabin malama hadisi ce wannan ko za to ah to mazhabin malama hadisi ko bai mu barta babu ma ja fi su min nayi wal basal wal qurras baban da yazo dangane da hukuncin asumun nayi cin danyar tahornuwa wal basal danyar albasa walƙurar cin ɗanya shafa wannan shafa ne ta abin nan lawashikin nan tamiya kaga ita ma tana da wani guginta to ko albasa ko tafarnuwa ko kuma ita shafa ƙin albasa ƙin wanda ya ci to kaga ganyen ba shi ne yawa dogon ba an jabir mai abdullahi radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man akala min hadhihi shajarati yuridu as-suma ولا يغشانا في مساجدنا قال الراوي قلت لجابر ما يعني به قال ما أراه يعني إلا نيئه وقيل نتنه daga Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah kare ra gare shi yace ma kisara sai yace man akala min hadhihi shajarati wanda yace daga wannan shajarati wannan bishiya din a kaida irin waɗannan makonkwasa ƙasa ba a kiransu shajara ba a kiransu shajara gagari saboda shajara wadda take tsaye a bisa magyangamarta kenan wannan an ambata ne ko kuma wani lokacin kenan jehi-jehi akan ambata haka amma su ana ce musu annajam wan najamu wa shajaru ya sujudan saboda haka kenan mana kala min hadhihi shajarati wanda ya ci daga wannan bishiya yuridu asuma yana nufin shi yasa ya ce ma yuridu asuma saboda ana itlaqin shi ma akan wannan yuridu asuma yana nufin tahornuwa fala ya rasha na kal ya halarto mana fi masajidina a guraren ibadan qala rawi qultu li jabir ma ya'ni bihi me yake nufi da wannan qala yace ma urahu ya'ni illa nayi abu ba ni ga yana nufi face dan yatta wakila illa natunahu sai dan wari kin na wannan tahornuwa kin shine yasa saboda haka wari kin shine yasa ibn battal Allah cikin shi da rama ce wannan wai na nuna halaccin cin tafarnuwa saboda kaga kenan lafazin da ya amfani da shi man akala min hadhihi shajara fala yaghshana fi masajina kai ya halarto mana saboda wasu sun tafi akan cewa kenan cin waɗannan abubuwan haramun ne to wannan bai nuni amsa kenan haramci ana nuni amsa wani hukuncin da yake tattare da wanda ya ci a tarjamar da malai kawo ya gama da alkurras amma kuma a cikin hadisin da ya ka babu ambatan wannan kenan a hanya daga hanyoyin hadisi din lafazin wannan yazo man akala albasala aw yusum aw alkurrasa saboda haka sai tarjama kuma sai bai kawo mana ba kenan wannan lafazi din ya zo daga nafi da lafazin na har rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akala suma yawma khaybar a shekara ta bakwai ranar khaybar imam muslim ya kara da hatta ya zaba rihuha har sai wannan warin ya tsaya da yace fala ya gashana ma'ana kar ya zo mana abin da ake nufi da al-ghishana anan shine halartar masallaci din halartar masallaci din sannan kuma imam al-qasqalani yace hukuncin wannan ba wai ya hada ba kenan a hakikanin masallaci a hukuncin ya gama da masallaci da kuma harabar masallacin duka ɗaya ne harabar masallacin duka ɗaya ne shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam an ce in ya samu wani ya ci tafarma amara bi ikhrajihi man wajen min ila al-baqi sai a umarce shi sai an fita da shi can har in zuwa guraren baqi saboda haka sai a je can nesa da shi malamai suka ce yana za a iya riskar da shi da tafarnuwa saboda haduwar illa din tunda mecece illar da ta hana na ganuhu ko rihuhu ko kuma warin to tunda illar da ta sa aka ce kale halarci masallaci saboda warin bakin nashi saboda tsohornuwar da albasa ko kuma shawa sai suka ce to za a gama kenan dukkanin wani abin da yake da wari abin ki shi ma shiga ciki za a gama daga ciki wanda yake da warin baki saboda ciwo ko kuma kuturta ko albaras ko kuma wanda yake da wasu sana'o'i waɗanda akwai wani wari cikin ta'amuli da su kamar mai sai da kihi ka gani kamar mai sai da kihi ka ga kenan dole duk wanda zai zo ya kamun kihi ko ya danda da kihi ya ta'amuli da kihi da ya shigo kaka kaga kuma zaka ji daɗin warin ba za ka ji ba shi ma wancan abin halaka ne amma me yasa aka ce kai shigo saboda warin kenan abin da ake bukata shine yin kwalliya da tsafta ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid ka kimtsa ka gyara ka shigo masallaci wa tahhir baiti lil ta'ifina wal aakifina war ruk'a sujud kai mai shigowa ma dan sallai sai Allah subhanahu wataala ya ce wa aidina ila ibrahim wa isma'il an tahhira baiti lil ta'ifina wal aakifina war ruk'a sujud kaga kai da zaka shigo saboda kai aka yi umarni a tsaftace a gyara a sa turare to kuma ina ga kai din sai ka zo da wani abin da yake abinki ka gani kenan bukatar da ake ya zamanto an cimsa shi yasa zaka yawanci akwai irin kusakuran da mutane aka saba kamar sallar asuba sai mutum ya tashi ba tare da yayi gorozu ba ko ya samu asuwaki ya goge bakin shi ya gyara wani kuma ya kwanta da kayan da ya kwanta da rusunu wanda ka'ida kaga tufafi waɗannan kowane da abin da aka yi shi yasa da ka zo sa kayan ma sai ka ce Allah ya sa da khaira wa khaira ma jaba'a ba shi bane suni'a ko alam lalazi ka sani hada sau ba wara zaka ne min gaira hau da abashi ba da sabbin kaya allahumma lakal hamdu an ka kasauta ni as'aluka tsaira wa tsaira ma suni'a ya wane ne ma ma suni'a lahu kenan khairi wa khairi ma suni alahu alkhairin wannan tuhar da kuma alkhairin abin da saboda shi aka yi tuhar saboda tuha kaga ana yin ta saboda abubuwa za a yi wata dan kare sanyi ka gani saboda libasan yuwari sau'atukum warisha wa libasu taqwa zalika khair wancan na abin da ake rika tufa menene Allah subhanahu wataala ke nan cewa eh wallahu a'a wanda ya duf'an wa mata'an ilahin inna ina na duf'an inna waccan dai ayar lalubo ta kai ba alarama ba ne lalubo mana ita sarabila taqikum alharra wa sarabila taqikum basakum to kaga taqikum alharra wani za a yi shi ne don saboda mi kariya daga zahi wasu kayan na zahi ne wasu kayan na sanyi ne wasu kayan na barci ne wasu kayan kenan yanzu babu yadda za kawai kayan da ka zo da su da kasuwa kuma sai ka kwanta hallau su ne da asuba kuma da an tashi duk kayi zuwa da su kuma hallau sai ka zo da su masallaci kaga akwai matsala ga kwancin da kai zuhur da kai dai to yaya yanayin kayan za su bada ka gani kuma sai ya dace ba a gyara baki ba kaga ai da ku irin wannan balle kuma in a ce ba a samu tarbiyyar kawar da asunan fitriya ba kaga sunan fitariya mutum bai kawartan da zaka samu wanda abin da ya shahi hamata abin da ya shahi ana abin da ya shahi babu ruwan shi da wannan sai ka samu cewa hatta dankare ta daskare ta yi annakiya yanzu wannan duk turaren da zai sa sai dai ƙara wari duk turaren da zai sa sai dai ƙara wari to in ya zama to haka nan ne kaga da akwai mushkila kamar wata da ta tura ma dr masar tambaya akan mijinta yana komi yana kaza yana kaza yana kaza ka gani amma kuma sai ta kwaɗi matsalolin shi ɓangaren ta ce sai kuwa arba'in bai boro san bakin shi ba sai kuwa arba'in bai boro san bakin shi ba ta ce wanka kuma ko kwana biyu ne ta ce ko me yake bai ba wanka wane ne abin sati ne ko abin ka ji kamar abin lahi tasawwar lahi tasawwar kamar abin ya kai tsanani abubuwan namanta amma kazamtar da ta hudi kawai ɗan adam ba iya zama da wani kuma ta yi tayi ya gyara ta yi tayi ya gyara kuma ta ce tana da tsafta da wane ne ta amuli tarar amma kawai shi ina shi mutumin ka kawai ba wai shi Allah ba ruwan shi kawai shi mai gida ne ka gani kawai zai kashe ɗiyan mutane na haula wala quwwata illa billah to ka gani to yanzu wannan irin wannan matsaloli din sai su kawo masallaci sai su kawo masallaci to shi ne kenan an haɗu ta illar wannan babu zance zamanto wannan kuma ana zancen fa abubuwan da halaka ne su kuma to ya kuma irin abubuwan da haram ne kamar su sigari ka gani in aka ce ma wata azumi ne wani da ya sha ruwan ya ja sigari shi in zai zo masallaci kai an tada sallah yana sha yana ja yana ja sai ya kusa zuwa sai totse ta sai shigo kawai da hamamin shi cikin masallaci suka ga masaki ne Allah subhanahu wata'ala ya shirya ya sa aya binna babu abu mai bala'in wari warin da bai da daɗi irin sigari ga marasha abin ya huce iyaka warin kawai la'alla su masu sha ba su san ba irin warin da wanda ba su sha suke ji a lokacin da suka shaƙe ta da irin tashi hankalin eh dole wannan abin na gani a Kano da koyon soji da ya tsufa akan shan taba kurum ya zo da ya tahi makka ya samu aka ba da wasu kujerar makka a masallacin sojoji kujera uku ce sai aka sai aka ce to ɗayan za a bari ka wanda ya fara zuwa da asaba kawai mutum makka da asaba sai shi ya fara zuwa to shi ne sai aka zaunar da shi aka ce to da allah in ya so da ya gwanin ce ma shanta ba ya tsuho ce shanta ba aka ce to in ya je ya roƙi allah wannan bala'in allah raba shi to da ya je ya hasa da ya zo amma ya tsaya gurinka sai abinka sai ya hukanka amu za ka ji wani irin warin da sai ya ɗin warin ya wuce iyaka wallahi ya wuce iyaka ka gani shi ya sa ya mafiya matan masar suke shan sigara saboda mazan da suke shan taba to kawai dan dai a haɗe a tahi ɗaya kawai sai matan masu suke sha dan a tahi kawai a daidaito to kaga banda kuma asara kudi kaga mutum yana tura ruwan shi yana shan wahala amma kullun sai sha ta 50 ka gani wani yana da ko kullun sai sha ta 50 shi dai abin nan ba dadi bake da kai abu na farko ba abin tsafta ba abin kazamta abu na biyu dan ba ce ba mutum zai iya shan ruwa da kofin ya sha sigara kawai sai dai ka sha dai dan mishi kara kwaro sai dai ka dan mishi kara kawai amma ba ka ji daɗin kamar ya sha shayi ya baka kawai dai dan kara dai kawai shi kenan dai kai ya ga kaji tsantsanin shi da gani to sai ka ɗauki wannan ga asarar kuɗi ga kuma cuta ƙarshen cuta kuma ma ɗan adam da Allah ya mushi hankali mai ni'ima ya za a yi a cikin abu a rubuta maka duk illolin shi duk a rubuta ma masifar shi da bala'in shi kuma kawai idan kai rike yau mutum zai je likita an hana wani shan sukari wani an hana shi shan magi sukarin nan tun da muka duro duniya dai aka maka ta haniki shi ka zaƙin ka sha tun daga duro duniya dai aka maka haniki da dabino ka ji zaƙi kake ji amma za a ce ma fasa shan sukari kuma ka fasa sha ina wani matsiyacin abu wanda kazamta kawai mutum ya ta asarar kuɗin shi ka gani to musiba ce Allah subhanahu wataala ya raba masu sha da wannan ubangiji subhanahu wataala ya shirya amma asarar kuɗin ma ya wuce iyaka duk a wannan kamfanonin da suke kasuwanci wani kamfani ne ake tattara ma kudi irin kamfanin taba ga gani ai babu kan yanda dai a ce dai shigar da abu ne kamfanin da yake kwasa kudi kale ka in ba dan kudin da suke kwasa ba kale ka irin yadda ake jibga musu haraji da wuya ka samu kamfanin da a duniya ake jibga ma haraji irin kamfanin sigari amma kawai iske saboda ko nawa za a yi kawai haraka ne suna samu
bai iya to yanzu wannan yayi lissafin kudin ne kadai da sai ba samu kudin kadai da ya banna ta ai ba kadan bane ba to ka gani haka ne haka ne haka ne to kaga babu wani amfani to yanzu wannan ana zance wanda ya ci tabarnuwa ko kaza wanda ya ci wannan to ina ga wanda ya sha fa inna lil malaikata ta'azza mimma yata'azza minhu bani adam malaiku suna cutuwa da abin da da da muke cutuwa ya za a yi na na na eh a gefe a gani ya balla kage imana to ai bai a kaida ma bai ma iman kaida ma bai maka mata bai ce mai ba kyau bai da hujja kawai wace hujja zaka ce ba kyau babu hujja babu hujja ta gani abin musiba ne Allah subhanahu wataala ya kare ya shirye masu yi ya sanya su fasa amma abin ai bai bai da bai babu wani abin burgewa babu kuma amfani ko ta ma ka gani e shi ne wai kaga a kartan duka ga illolin nan kama da aka gama ya ake ga masu shan wasu ba su iya karatu ba to kuma ya ake nuna kwarangwar yin hukuku ga kuma baka iya karatu ba ke nan ga kanan gurin ka gani sai a nuna to ga kanan ha ka gani to kaga abu ya kai bala'i wa alim radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man akala suma aw basalan falyatazilna falyatazil falyatazilna aw falyatazil masjidana wala yaqur fi baiti wanda ya ci tabarnuwa ko albasa falyatazilna ya kaurace mana aw falyatazil masjidana ko ya kaurace wa masallacin mu wala yaqur fi baiti ya zauna gidan shi wa annan nabi sallallahu alaihi bi qidra fihi khudrat an zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da tukunya wanda cikin wannan tukunya an hada khudaratin kayan lambu min bakuli daga makonkwasa kasa aka ce bakul sune kenan marasa jijiyoyi fa waje da laharihan kamar kenan irin su tafarnuwa albasa su wake duka waɗannan abubuwan da ba su da kenan jijiya ƙasa fa waje da laharihan sai juwari na tafarnuwa ko albasa fa sa'ala sai tambaya fa ukhbira bima fi amin al-bukul sai aka bashi labarin abin da yake cikin wannan tulun na waɗannan makonkwasa ƙasa fa qala yace qarribuha ila ba'd ashabi ku kusantar da su zuwa ga bangaren wasu daga sahabbai na ila ashabi kana ma'ahu wanda yake tare da shi fadan mara abu kariha aklaha shi wannan sahabin da ya ga manzo salasa ya ki ci kala sai ma ke ce kul a ci mana fa inni unaji man la tunaji ni ina ganawa da waɗanda baka gana da su ni ina gana da mutane mabambanta kaga annabi sallallahu alaihi akan samun kenan wannan su zo wannan su zo a ka'ida in bako ya halarto gurinka kamata ya a ce kamshi zai yanzu ka wani bakonka sai zo ka tare shi da Allah zai ma mu'anaka kawai sai yi maka malam ba dama kaga kaga ita kuma matsala ka gani to shi ne ce ba ni unaji mallatu naji ko kuma a unaji mallatu naji mala'ika kenan ina gana da mala'iku ko wannan kaga yana dauka ko dai mala'iku saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kenan me ko wani lokaci suna gana ko kuma kenan yana ganawa da jam'u daban-daban a ka'ida kuma baki da tawaga in sun zo gurinka kene ya zama to alkhairi za su samu daga cikin alkhairi kuma su ji kamshi sabanin kishiyar wannan tsare ba baka gan ka dauki malaman nan na hijazu da wannan ai aka zo ana tantauna ilimi ko na sai kan gehe da wani dan turare shi abu sai a dan sa ma gemu haka sai a can gurin da an jima sai wani gadam sai ne ko sai a dan sa turaren hayaki ya turare gemu ta gani dan saboda ajabi na kaga haka zaka ga manyan ma kuma da tiji a gemu ma duk hurhura ce amma suna tsafta da abin قربوا إلى بعض أصحابي كان معه فلما رأوا أكل قال كل فإني أناجي من لا تناجي تشي إن غانا ني da wanda ba ku gana wa fi ruwayatul utiya bi badr ne ani tabaqan yana nufin da kenan tukunya shine badr din kenan tabaqan fi khudaratin a cikin da akwai khudaratin akwai kenan kayan lambu shine kamar a gama irin su rogo dankali shafa albasa a zabge su ayi fate fatan su kaga misali kayan ganye aka tattara misali albasa shawa da albasa da wani menene ake ce ma jirgin nan da sabi ne aka har hada da ya tabarnuwa aka bala aka dauko dankali ko kuma rogo ko na ba aka hada aka zabge su ai ba su bukatar nama ka taba hada musu suka ce ai ma da labarai yanzu da kayan suke arha su wani shu da wannan to shi ake ce ma tukunya sai a gama danginsu sai a dahe sai ka ji wata majina tana sabka kawai ilayya lau za ka ji kuma ba kashe kuɗi da yawa ba sau da haka sai annabi sallallahu alaihi ce kenan hutiya wannan kuma yana nuna mana yadda sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke da halaye na takarima halaye na takarima kaga sun ba da misalin wata mata daga matan Madina da take da wani dan jardan dinta sai ranar juma'a in ta zo sai ta je ta cicciro daga dangin kayan wannan ɗin sai ta zabge su ta musu fate-fate sai ta kata aji suka ce mun dawo daga juma'a haimu mata sallama sai mu lallasa muna ma son ran juma'a ka dawo saboda wannan abincin da take kimtsa mana to gagana ma sai suka dawo sai suka kama masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya nan sallah sai ce a kusa in mutum ya kawo ma abu in baka ci ka faɗi sababin kaga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ci zo mu ba damu sai ce saboda mi kina a yankin mu ba ce kaga sai hudu uzuri din to in aka kama abu in baka ci kai ka aibanta kuma in ba za ka karbi kyautar da aka kama yana daga karamci in wani abu zai hana ka ta'amuli da shi to sai ka kaddamar ma mutumin da uzuri kaka ce kai kai ka za ka yi a a wannan ba daidai bane ba ba a mayar da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da daga makka ya zo madina sai sabga gidan abu ayyub al-ansari a shekara ta farko da hijira sai aka zo mai daga gidan abu ayyuba kai tsaye sai aka zo mishi da abin da aka zabge na daga kenan kayan lambu saboda su mutanen madina manoma ne suna noman rani saboda haka sai suka har haɗo wannan kayan na lambu sai aka dawo ma manzala sassa saboda wanda ya tahiya kaloran mu sai da yayo tahiya ya dawo to wannan abubuwan sai dace mishi saboda suna sajewa da ɗabi'ar mutum babu wani nauyi babu abin nan kuma za su saman ma da ruwan da ya zamanto ka rasa sau da aka manzo sallallahu alaihi wasallam sai ji nau'i na warin tafarnuwa ko kuma albasa a ciki shine sallallahu alaihi wasallam sai ya gabatar da kenan wannan uzuri kin a lokacin da kenan Abu Ayyub ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ko kuma wani shega bai ce sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce inni unaji mallatu naji ni ina ganawa ne da mala'iku ma'ana ina ganawa da waɗanda ba ku ganawa da su wannan ne uzurin rashin cina imam al-khattabi Allah ya ce da rahama ya ce tawahama ba'dhum anna akala sum uzrun fi takhalluf al jama'a wasu sai suka zaci cewa cin tafarnuwa wani uzuri ne na da yake sa mutum ba zai je shi ba sallar jami'i wa inna ma huwa uquba li akilihi ala fi'lihi yace wannan uquba ce aka ma wanda ya ci saboda sai aka haramta mai mi fadalar jami'i kaga inda uzuri ne yanzu wanda yana zuwa masallaci sai aka yi ruwa ruwa ya hana shi zuwa ai uzuri ne zai iya samun lada wanda yana ya saba yana zuwa masallaci sai rashin lafiya ta hana shi ai uzuri ne to cin tahurno ba wai uzuri bane hukuma ce sai aka haramta mishi zuwa masallaci kin saboda kenan kai ya sake to amma da bambanci ana zancen tahurnuwa albasa shawa su kuma kenan wanda suke danyu shi yasa manzo Allah sallallahu a wata ruwaya sai ce wanda zai ci fal yamitu tabakhan sai ce kashe su mi tabakhan wajen dawa to wancan kwa da aka ce an zo mai da tukunya da aka zabge su aka dawa tana yiwuwa da kwai wanda bai da kuma kenan tun da fauje da biyari an sai ji warin amma ba nan bayan an dahe ai kaga an kashe musu warin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to wanda zai ci fale mai ta haka baka in ba haka ba ai kaga albasalu ai sayyida ce cikin abinci abincin ba albasa miya ba albasa ai kaga akwai matsala ita ai shugaba ce bangaren abin da ya shafi wannan kenan duk abincin akwai ta adahi to ana zancen danya yanzu mutanen cana ai zaka ga tahorno a jiyu suke sa kamar bushiya sai mutum ya dauko na watsa kurus kurus shi yasa suka wuce ka ji kamar talatalo da zo je ka shi kamar talatalo wani yana ya bulla so da ya asa a jiyu da yan yankin rashi haka sai su ringa daukowa kawai suna watsa ko ka ga mutum albasa kawai yana cira kurus kurus kurus kawai yana ci albasa dan yadda a gani ka sa ai abin mallake باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم wannan babu yana nuna mana hukuncin wudu'u subyan arwallai yara na gaskiya da wahala saboda kaga irin su abin gogewa irin su manta irin su wani dubin su kawarwa wani irin wari ne gari su ƙirgi wani irin wari ne da garaje a kusa-kusa su mutum na aiki gaskiya sai dai kawai amma alhukuma ilatihi wujudan wa adama tun da menene illar da tasa saboda wari ne in ku har akwai abin da zai kawar in an yi amfani babu warin kada su wani shi kenan sai mutum ya taimaka masallaci sai mutum zai masallaci ka gani amma yanzu kaga irin sun sigarar nan mutum ya sha abin kuma da gangan mutum ya ci hallau kaga laihi ne da gangan lokacin sallai kawai sai ka zo ka giggir albasa ka faɗa salatinka shikenan ka ce da azumi mutane suna wata da an sha ruwa kawai sai a faɗa salati ya giggir albasa sai a giggir kawai sai a ci kuma shikenan da ya sai kurkure baki ka gani to wannan duka illa ne wanda labudda ya zama tsaftace masallatai da kuma addararu yuzal la darara wala dirar kaga kaida ce ba a son cutarwa cutar da mala'ika cutar da adam duk wani abu na cutarwa ba a son shi kale kaga tsari na addinin musulunci wai daidai da abin da zaka cutar da dan uwanka na wannan ya kace duka kawar da shi ka gani to kuma ina ga wanda za a ce abokiyar zaman ka cewa ashiruhunna bil ma'ruf a kullun kai ya zama kawai haka za a yi dankar dankar to kuma aka faɗi an yi laifi tsakani da Allah in aka faɗi kuma an yi laifi ta kawai abin da zai biyo baya bashi da kyau to kaga wannan kuskure ne fi sabi wannan kuskure ne irin wannan kuma yana jayewa ne kuma cutarwa ne a shekara shekara da shekaru kuma a haka nan mutum zai zama to yana rayuwa ko ka je kai aikin wahala ka in ka zo kawai babu wanka tun ana siyasa a kai ma ruwa ka yi wanka har ta kai dai kawai a gane cewa fa kawai wannan mutum fa kawai hakan take ka gani shi yasa wannan kuma hatta da kaman makarantu iya da kyau ya zama malami da aka ba shi yara amana duk wannan abubuwan dole ya zama to karantar da yara ga dinga binciken faratunansu tun da yaka ga wani yaron ya bar farcen gashi nan gurin zakar dole ka dinga binciken faratunansu wanda ka ga ya bar haƙoran shi za su mutu shi ma dole ya zama to ka daidaita shi ya samu abu ya dinga gyara duk wanda kaga kowa ya dariya su kowa ya dariya ka gani sai abin da tuwon suka bude wanda kaga ya bar haƙoran za su tun yana yaro sai ka hore shi kaga gobe ba ya dawo ma ba shi ba ya dawo ma ba haka to da haka da haka sai ka ga yaran ka duk a tsari amma wani ya zo da kallakal wancan ya an mai wanka gyara mai kaya shi da kanshi yana dan rabiya bai so rabu da shi ya abin da shi amma su zama dukkinsu gaba ɗaya bai ɗaya suke kowanne yana da nutsuwa babu wani wanda yake da wani nau'i na takura ko wani ƙasƙanci da komawa baya saboda wata ƙazamta da suke tattar da shi wudu usbiyan alwallai yara wa mata ajibu alayhim alghusl shin yaushe ne wanka ke zama wajibi akan yaro wa tuhur da kuma tsarki wa hudurihim lil jama'a yaushe ne halarta sallar jam'u take zama wajibi kan yaro wal idain wal janaiz wa sufufihim kuma yaushe ne ke zama wajibi yara su daidaita sahun-sahunsu an ibn abbas radiyallahu anhuma annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qabarin mambuzi annab sallallahu ya fice wani kabari wanda yake can a ware shi kadai fa ambahum sai manzo Allah sai ya su limanci wasafu alaihi sai suke sabu akan wannan kabari kamar da za tar da kabari na an binne wani mutum can gehe daban ba a makabarta ba la'alla an yi hadari sai zama to an binne kaga mafi yawa ko kuma wasu ne suka tarro sai suka binne misali ko wani mutum ɗaya ne ma sai binne walalla kaga wannan ba lalle ba mishi sallah da tana yiwa an turbuɗe shi ne don saboda kaiwa ne wala Allah wanda suka binne shi ba musulmi ba ne to annabi sarasa a lokacin sai ya yi masu abdullahi ibn abbas sai ya sa suka yi sahu sai ma kabarin sallah wannan ya nuna halaccin yin sallar gawa akan kabarin da aka binne in dai ba a mai sallah ba ko kuma ana tunanin ba a yi mishi sallah ba duka za a iya kenan yin sallah akan wannan saboda haka mambuzin shine munfaridin kenan fi nahiya anil kubur wanda yake yana ware kenan sai manzo Allah san san fa ammahum wasaffu alaihi sai suka yi sahu akan kabari anan suka ta Abu Zar yace wasaffu khalfahu sai suka yi sahu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manfa anan kenan Abdullah ibn Abbas ya halarci wannan jam'i din kuma a lokacin da ya halarta a lokacin bai zamanto baligi ba sannan kuma saboda haka kenan bai zamanto baligi ba kaga wannan ya nuna in za a yi sahu shi ma yaro sai a sa shi a cikin sauƙin kamar irin tsarin yadda ake yi wa na bi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghusl yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalim wanka ranar juma'a wajibi ne ga dukkanin wanda ya zama to yayi mafarki to kaga wannan shi kuma yakan zama tsawa wajibi yin wanka na ibada ga yara lokacin da ne suka kai shekara 15 14 to a lokacin wajibi ne amma kafin nan duka ana iya umarninsu a kan hukumce-hukumce na shari'a shi kuma don saboda ya zaman tomi sun tashi a kan wannan wannan kuma wajibi ne shi ne abinda imamu shafi allah cikin shaidar rama istin baƙi a ƙarƙashin faɗi allah subhanahu wa ta'ala ya yi wallazi na amanu ku an fusakun wa alaikum nara sai ce to wajibi ne ga kan ma'aihiya ko ma'aihi ko kuma waliyi na marayi ya umarce shi yin sallah ya aikata ibadu yin kaza da kuma abubuwa na haramu ya nuna mai haramci irin su zina irin su amal kamilu irin su kaza ya nuna mai munin abin kawai wani lokaci muna kuskure a lokacin da aka ɗauki yaro aka baka a makaranta sai ka ringa jiran wai wani abin uwayen shi za su gami a kai ne za ka bi gwargwadon hankalin yara gwargwadon yadda za ka dinga tahiya da su akan karantar da su ka ba irin turu don tun suna yara su tashi da kyamar abubuwa na sako da tsantsenin abubuwan amma kamar su kana ga yara ne uwansu ba su taba gaya musu ba ba kyau ba taba gaya musu kaza ba to sai he ya zamanto a yarantar ta su la'alla su zamanto abin yana birge su su zama kaza ko suka ga me yi ba su tsantsene shi wajibi tun yaro yana wajen ka yana ka nuna me dan daudi la'antacce ne Allah ya la'anci dan daudi ka nuna me kyamar abuwa na sabo ka nuna mai munin shan giya da kayan shaye-shaye da kaza da kazamcin abin duk wani aikin sako ka dinga nuna mushi tsantsenin abin da kuma kyamar abin to yanzu sai ka gami yana tsantsanin abin sai tashi tare da tsantsanin abin wannan duka yana daga ciki to sai kuma abubuwa na ibada su kuma a ce saboda tausayin yaro ya kyale shi ba umarce shi ba yin sallah ko kuma a zai sallama ya ce je kai sallah ko bai alwala ba wai hujjar mi sallah ba ta zama wajibi akan shi ba to yanzu sai ya je ya girma ya ringa daukan ba ma yan yi alwala ba a gani amma sai a sa je kai kaza je kai kaza ya san ba a sallahi an yi alwala in yayi boli a to ai kai boli je ka kama ruwa saboda haka kenan duk waɗannan abubuwan ya zamanto an karantar da su kafin haddin shari'a ya haukan su wa ne ibn abbas radiyallahu anhu ma qala lahu rajulun shahidta al-khuruj ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam قال نعم ولولا مكان منه ما شهدت يعني من صغري أتى العلم الذي عند دار ابن كثير بن صلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال ثم أتى هو وبلال البيت daga Abdullahi ibn Abbas Allah kare da gare shi qala lahu rajulun wani mutum ya ce shahidar kuru jama'a rasulullah salasalam ka halarci fita sallar idi tare da mazuwa salasalam ya ne min sigari ya saboda haka kenan kala na sai ce kwarai kwa ai na halarta walaula ya makani min ma shahidu ba don matsayina ba kusanci na da mazuwa salasalam matsayina a gurin shi ma shahidu da ba halarta ba min sigari saboda ni kananta shi shi abdullahi ibn abbas tun yana yaro Allah subhanahu wataala ɗabi'antar da shi da mangarin ilimi da kuma sha'awar ilimi tun yana yaro shi yasa wani ansari lokacin da ya zo ga Abdullahi ibn Abbas an cika gurin shi ana tagaratu sai ce hadal fata aqalu minni wannan matashin da kuke gani ya hina hankali yace lokacin da manzo Allah sai ya bar duniya sai na ce mu sai ce mun zo mu je ga rabo sabon manzo Allah sallallahu mu je mu nemo ilimi a wajen su tunda Abdullah ibn Abbas Imam al-Haramain ya ce ma hadisi hudu ne ji kawai shafawiyin daga manzo Allah sallallahu amma kauli raji shine abinda Ibn Hajar ya yi risala akai cewa hadisan sun kai 40 wanda ya je daga bakin manzo Allah sallallahu amma duk sauran waɗannan ha daga wajen sauran sahabbai ne to inda miƙe kawai da zai samu wannan kaga ruwayatul aqran ko karka dauka ilimi sai ka so diyo sai kai tunanin ilimi sai ka je kaza kuma wajen abokin ka ma kawai zaka gane wani guri ya cije maka kai kai kana neman barka jojo wani malami to ka tambayi abokananka me matsala wani waya ya nan gurin ya ci menene matsala shikenan ni wani hadisi da ake cewa kaza kai ya kake ga tsakanin shi daga la'alla dan abokin naka sai maka tafsilin da babban malami ma ba zai ma ba ka gani to amma ya ga ah to yanzu yaushe zan tambayi wannan kai ta take take kale ka can kale ka can ka gaza gane kuma karshen ta ka kira wancan babban malamin ma shi ma ya ce abin da ya biyo ni bashi kuma kai abin da ka tambaya abokin ka da shi ne ko ka samu abin ka gani shi yasa la yana la mustahayyin wala mustakbir ka gani nawa ne wanda zaka ko a jami'a ne ana fama ana ta shafe ko gane ba abin kuma shi ya san ka san bai gane ba kuma ya san cewa kai fa ka gane abin da ka san sai ki tambaya ka gani su ga wannan duka baban ilimi ba a mushi wannan abu ba a ma ilimi wannan abdullahi ibn abbas sai shi wannan sai ya ce ah to ai mu ma yanzu ana bukata yaushe zamu je muna neman ilimi kuma yanzu bukata yake wajen mu abdullahi ibn abbas sai kyale shi kawai sai ya ce na dinga bibiyar gidajen safan manzo Allah sallallahu zan zo gidan mutum ina jira wani lokaci ma barci dauke ni bai hoto ba kura ni dai bana kirkira mai ba saboda ilimi ba a mushi wannan abu sai jira sai ya hoto har ma mutum ya ce ba dan amin manzo Allah sallallahu ka kiraye da ma in je gida in gaya maka ku da abin naku ne sunan na ai za ku ce hadisin na ai biyan bashi ne in muka karanta da kai ai bashi muka biya ka gani imana tun da ka karanta da labarin ai bashi ka biya waye baka ilimin ba manzo Allah sallallahu alaihi ba sai ya ce a'a ilimi zo mushi ake ilimi zo mushi ake ba shi bane yake zo zo mushi ake to haka ya bi duka ya tattara sai da ya zama teku shi kuma wancan ba a san shi ba shine sai ke cewa wannan matashin ya yi ni ga abin da ya ce ga abin da ya ce to abdullahi ibn abbas yana da wannan shi yasa ya ce ba dan matsayi na gurin manzo Allah sassan da ban halarci wannan ba hatta al-alam alladhi inda dar ibn dar kathir ibn santin annabi sallallahu alaihi ya zo gurin alam shine wani tuta ko wani dutse ko wata hasumiya zaka iya ce ma tuta alam zaka iya ce ma wani dutse alam wa alamatu bin najmi hum yahtadun ko kuma hasumiya wannan ta masallaci duk dai wani abin da zai zama to alama kana ce sai ce yazo gurin na wajen kathir ibn sal thumma khataba sai go annabi sallallahu alaihi wasallam thumma atan nisaa bayan ya ida kuma sai je gun mata fa wa'adahu ne musu wasi da ya ida da maza kenan su mata aina suke can ƙarshe suke sai kuma ya je gurinsu sai musu wazi to amma ka gansu alhamdulillah inda musallar iri ba zan ci a ware a je kuma a ma mata daban a duka gabaki ɗaya sai a ma maza a ma mata ko a yi saƙon da zai kai sai dai kawai so da yawa ba a warewa mata da wani saƙo na musamman a ƙa'ida kuma kamun zana sassa sai ware su saboda su sun yi maza buƙatar wa'azin sun yi maza buƙatar wa'azin shi yasa manzo Allah sallallahu da yake sun yawa a wuta da yazo annabi sai musu wa'azi kuma sai ce tasaddaqna to kaga su sun yi maza bukatar wa'azi in mace ba ta ji wa'azi ba ta ilmantu shine sai kaga ta zama shirka kuma daga nan sai ta halaka ka kaga da koma sake mu zai ce mata shi ba ta je kar ko ba zai samu mata bai mai ne kawai shikenan sai bidiyo ta dinga koya mata tarbiyya ko ko matan gari su dinga koya mata ya to ke ba haka ba ke ai ga wani magani da ki je yadda ke sake ki ga yanda za ku samu ku samu soyayya da kamnar juna kawai magani ba komai bane ai musulunci ma bai ke ba kamnar juna wannan ke ke ai ba cutar da shi bane zaki eh kawai dan dai karki je ne ai wannan kawai dan ku samu haɗin kai ne me laifi kuma ka gani kawai shikenan ta kawo mata wata shirka da sihiri da wannan shikenan kawai gaba ɗaya kuma da mata ta shiga wannan kun ƙari in dai matar mutum ta shiga bin yan tsubu to ya tsiya ci ka'ida ne in je matar gabari ta shiga bai yan tsubu ta kawo wannan ta sama cikin ruwa ta kawo wannan ta sama ka yi wanka ta kawo wannan to ƙarshe sai an koma tsiyatsi sai ya zama to komi sai ya ƙare saboda yanzu shata zai zama kawai ya zama duk abin da kuka tsara duk abin shi dai a fagen maza dai babu shi duk abin da aka tsara ya zo da darhiya a mayan mata gashi gashi gashi kaza kaza kaza in ciniki yau sai dauko ce ya shi wannan duk in ta ce yana sai ya ce je ma bakin san da kudin yake waje ki diba ka mene ne matsala kin san ma je kudin ka waje ki diba kaga shikenan duk kuma ra'ayi in haka sai ga kawai shikenan komai ya su kulkuce shikenan to kaga me ya jayo kace ilimin din amma ta san hadarin shirka ta san abin babu kyau kaga ba za to dole wannan akwai bukatar kenan mi ilimin tarwa kuma ita ce za ta yi tarbiyyar ɗiyan ka mafi rinjaye sai gabar ta kawai shi kenan jahila ita ba ta san ba ma abin da za ta karantar da su kaga ai an rushe kuma to yana da kyau an zo idi mata sun taru da da in an ma maza sai a leka menene matsalar da mata suke da menene abin da ya shigo cikin mata mai haɗari to lokacin kuma sai a jaddada musu a nuna musu haɗarin abu wa zakara wanne ya ƙara tunatar da su saboda mantuwar mata shi ya sa ma saboda mantuwar sai aka ce mace biyu za a ba da shi da matsayin namiji ɗaya da su ka gani Allah subhanahu wataala ce in waccan ta mance to sai kuma yar uwarta ta tuna mata kaga in ta ce to ni yare ai sai ta ce ayo ai kaza ne akai kaza ne to shi yasa kaga ya aka ce wa azama wa zakara wanna wa amara wanna an yatasaddaqa sai umarce su dinga yawaita sadaka saboda babu abin da yake maganin musiba kamar sadaka babu abin da yake maganin musiba kan sarka babu babban musiba kuma kamar wuta to annabi sallallahu da aka yi miraji da ya leka wuta sai ga mata sun yawa to me abin da zai zama babban abin da zai kare su daga wuta sai ce tasaddaqna ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuma fayanzur aymana minhu wala fala yara illa ma qaddam wayanzur ash'am minhu fala yara illa ma qaddam wayanzur amamahu fala yara illa nar tarqa wajhi fattaqun nar wa law bi shiqqi tamra ku kare kanku daga wuta walau shi ta tamra to su ma sai annabi sallallahu alaihi ga babu abin da zai kare su daga wannan kamar sadaka ita sadaka ko makinka ne kake so ka ce nasara akan shi ka koma a zaril ma'arif ya da khairul ikhlas ibnu qayyim ya kawo mashi sudu abin da yake yayewa damuwa a karkashin nan gurin kaga yadda ya ambata irin su sadaka ka san mafi mun rena abin sadaka amma da wuya ka samu wani abin da yake tunkara yake tunkuɗe duk wani bala'i sama da sadaka to ba bala'in da ya kai wuta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tasaddaqna ku dinga yin sadaka ku dinga yin sadaka fa inni ra'aytukun aktharu haqqan bi jahannam yace naga ku ne mafi yawan makamashin wutar jahannama abinda Allah ya ce ku jahannasu wal hijara to mafi yawa kuma ku jahannasu wal hijara mata ne kaga dole ne diyarka kaka yarda ta zama ku jahannasu wal hijara matarka yar uwarka aiki ne waja ka gani saboda haka wa amara wannan ya taza faja'alatul mar'a sai suka zamanto mace tuhuyi biyadiha tana mika hannunta kenan tana karkata hannunta ila halaqiha zuwa ga dan kunnanta turki fi thawbi bilal sai ta jewa a tuhar bilal thumma atahu bilal min bayt in shi da bilal kuma sai suka dawo gida so da aka musu azan kawai kaga wata ta ciro kurfa sai ta ciro dan dan kunne wata ta ciro warwara sai su ringa jefa cikin wannan kin bilal shine asalin koya ma mata karatu da kaga babu khurujin nisa ila al masajid bil layli wal ghalas sai kuma halaccin fitar mata zuwa masallaci da dare da kuma lokacin jijili dukurku da ragowan kenan duhu duhu an ibn umar radiyallahu anhu ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan ta'adana إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن إما تنكو سن يم إذنكم ناس جي سلة إشاكو سلة أصباح كمس إذن ستين إمام القسطلاني يتي إذا أمنت مفسدة منهن إن أمن شيء ما حبرنا أتارد سوى عليهن كما أمن شيء فاروا ونا أكنس misali in ya zamanto kace ta tahi za a iya sace ta ma ta tahi sai ta biya gidan wata uwar ɗakinta daga nan ta kitsa mata wata fitina kaga yanzu zaman naku duka zai baci go ta tahi sai ta zo ta kirkira to wancan ku huto mun muje muna jiran ku sai sai a hoto to mu biya ma wancan sai a hoto sai a tattaro sai an yi wani dan gungu sannan za a je sallah in ka gani to yace in ho an amince ma wannan yace to ko mafi yawa a galabiyar zamanin zaka ga haka yake faruwa wannan umarnin umarni ne na mustahabbanci ko umarni ne na wajibi imam al-bayhaqi ya dauke shi akan mustahabbanci me yasa yace saboda da annabi sallallahu alaihi wasallam salatu wa salatu kunna fi duri kunna afdalu min salati kunna fi masjidil jamaa wal buyut kunna khairul lakunna gidajen ku shine fi muku alkhair to kaga sai zaman to an ce su tahi kuma ya kace amma ku yi a gida shi fi muku alkhairi wasu kuma sun kayyade da dare suka ce dare shi astar ne kenan inda dare ne su ta tayi amma da rana suka ce a nawa ya ce da wannan aka kawo hujja cewa mace ba za ta wuta da gida ba sai da izinin mishi saboda umarnin wa aka ce idan sadanin aka ce mishin kenan zancen a ce kawai mace ka ce kawai duk lokacin da mu babu babu tambaya eh kawai ki tai ka san akwai wanda su ba tambaya kawai ba tambaya shi ba mushkila duk inda take so kawai sai ta kada kawai ita ce biyan dicen gurin ita ce kawai ya mata ta ɗebi injin ta tafi ta mota ta ce ta ɗauka kawai tana ta zare zare tu kawai da ta yi can ba babu ruwan shi kawai ta zubda iya wasu a rihe gidan biki can gece gidan waye kullum shi yasa yara da suka lalace akwai waɗanda wannan zarangan bikin ita ce ta lalata su kawai uwa ta rihe gida daga makaranta kun dawo shiga gidan wancan wata ran wata mace ina tafiya tana ge wata biyarta ta wato sai ta rihe in na zo ne ta ce jiki shagon wani kawai daga jiki shagon wani sau da kawai za ta je biki a ce kulli yomi kullum gari da ya waye asuba kawai za ka ga mata an kimtsa kawai a kama ya wuce ya wuce yaro daga lakwal wani kimtsa wani ma ya tahiya za a yi hede ta lakwal ne in yara sun dawo kawai yara su yi ta dangali ya zo an rufe gida a kora su kuje makaranta daga nan ta kada ta kuje kaza ta ta yara suna yawo da yunwa suna tangalili suna ta bin ba dole ba a yi ta sace yara ga gani ba dole in ba kai mace ma da abin nan yaron ki a yaro wai ki zo ki ke wai wata ta sace ka ce ko salular ki kin bari ya sace ko takalmi ne kina da hankali ne kike zaune guri ko takalmi kin bari a sace kawo miji ya huta kawo ki je da da kawo shikenan a sace da shikenan ki dawo ko ya shigo da yaro an yi wane ne ka leka mun ka ga da Allah irin wannan kauyancin ka gani kuma dole ne labudda ya zama to mutane dole ya san zama suna da hankali wani lokaci wata wata ake yaro kawai wata ta shigo aka shiga kai abin nan kawai ta shiga wai ana tunanin tara suka zuci ana tunanin in gozo mace kawai da asuba ta sabe yaron kare uku kawai ta shiga mota Kano direbe sauke ta dan bata sai da ana labaran sha biyu an sace direbe ce ana dauki wata mace ta ce uwarta ce ta mutu shine aka bata dan za ta sai da shi a dan bata na sauke ta shikenan kawai har abada to da Allah kalifa kamar ba a san daidai haka barkatai kawai a bar abuwa ba tsari ga gani ana tazaran ga biki biki ya yi muhimmanci ka abin nan to akwai waɗanda ba zuwa bikin ba su ka'ida ba su neman izini kuma shi mijin ya bar ta sakaka Allah subhanahu wataala ce wa qarna fi buyutikunna asali mace ta zauna a gida wala tabarrajna tabarrujul jahiliyatul ula to in wutai ya kama kuma ba a hana wuta kuma akwai yan karkadam yan karkadam shi kuma kawai ba za a kai ko ina ba ko kuma yan tatsini su kuma hede dare shi kuma yan tatsini shi kuma hede dare dauke ta ya kai ta inda ya ga dama to kai an ce ma a addinin ka ba zumunci ko in aka armu mace kawai ba zumunci ita kamar daga sama aka sako ta batta da dangi batta da yan uwa wuya dadi ka gani to wannan shi kuma shi ma ba tsari bane wanda yake na abin nan kaga shi yasa ya a wani hadisi ya annabi sallallahu alaihi wasallam idan sa'al imratu ahadukum fala yamna'aha in ma ta ɗayan ku ta nemi izini ba ce ba masallaci ko kaza ko ne shi kuma ya ka wade shi kenan ta nemi izini to nan gurin baka da damar ka hada ta kenan ta iya alaikum salam hmm? kamar hana ta wannan wuta zuwa biki a a ai daidaita zai ban ce ba akwai baba ko sirkin da za zai bar irin wannan saranga a yayin ita wannan zaka ga kawai mijin ne bai damu ba ko na ai zancen da ake ba a hana gaba daya tunda ai tsana da dangi amma a san wani biki za shi amma su wannan da ake zance yanzu a ce kawai ke kullun dangin ki su ne suke aiwa ana armi a kullun kawai zaki rage gida ki ta kaga abin la ya tasawwur ka gani amma ya sani sabga kaza ce wannan babu da babu laihi sai a bar mace ta jita kenan a nan gurin hadisi na musu ruwaya ta musulun hadisi na zainab mata ibn mas'ud ma ce ce za ce idan ida kunnal masajid fala tamassa qiban kar ta shaho turare kuma haka bayan shaho turare duk abin da yake da hukuncin wannan abin da zai jawo fitina shi ma bai kamar sa tuha mai kyau kamar samun da ya kayan ado kamar bayyana da kwalliya ta alfahari kamar ikhtilafi tsakanin maza da mata duka wannan to yanzu wannan abin da ake maka sai kuma malaman malikiya su kuma yin suka bambanta tsakanin matashiya da kuma tsohuwa su kuma yin suka ce tsohuwa za ta je amma ban da matashiya suka ce sai dai hon an an guje ma tsoro su wani abin da suka kalla sandan da zari'a in matashi a ce suka ce kenan samun fitintu to amma ka kalla hadisin ai haddadar ma aka ce in kuma har za a ce kar a bar mace in kuma har aka ce ana zancen misali masallaci aka sa ka'ida kar a cakuɗa aka sa ka'ida cewa in har da maza da ikhtilafi kar ta je to mi kaje tunanin kuma abin da ba masallaci ba shi kuma dan a nuna ma fitinar mata da nuna ma fitinar cakuduwa da mata yanzu aka ce in akwai kusantacce ne ko cakuduwa to kar su je masallacin masallaci wa ake zance kar ta sa turare masallaci wa ake kar ta yi ado masallaci wa ake zance domin kake tunani kawai haka gurin da ba masallaci ba wanda wata ƙarshen ƙuri'a da kasta sai za ta je gurin aiki ka gani ita ƙarshen ƙuri'a da kasta in ta dawo kuma darsunsu na ce gidanta da in ta dawo gidanta kuma shikenan kayan da ta yi tu da kuma su za ta yi abin nan amma da sahi kuma shikenan shine na zuwa abu Allah kare mu Aisha radiyallahu anha take cewa law adaraka nabi sallallahu alaihi wasallam adatun nisa lamana'ahunna kama muni atun nisa wa bani isra'ila inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riski irin abin da mata suka kirkira fitantunu dangane da zuwa masallaci ta ce to da annabi sallallahu alaihi wasallam hana su da yanda aka hana matan bani isra'ila halartar masallaci almuhimmu dai amana ne duk abu na addini kuma ya kamata mu bar mata su yi wannan musamman irin wanda zaka ga suna hana mata zuwa makaranta sai ka ga wani shi in makaranta ce ce ba ta je ba namiji ke koya kuma sai ka ga cewa ta ji kwance tana da kwanukan kwana a likita sai ka rasa to likita kuma mala'iku ne a can ka ce makaranta namiji yake koya kar ta je to likita da take kwana mala'iku ne suke gardikin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وبصائرنا وقوتنا ما بقيتنا وجعل الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل ديننا كبرا منا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ مسيرنا واجعل جنة هدانا على مسلك بقلوبنا ومن لا تؤثر فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك من كل خير سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر اسالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله